بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس ashirin da ɗaya ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da sha biyu ga watan august 1998 a shekul muhaddis al'allama abu abdurrahman muhammad nasir din albani ya hasibahu allahu ya ce walau ta anna ikhtilafahum al-madhkuran hasara dararuhu fi ma bainahum ina ma da a ce wannan saɓani da aka ambata a baya wanda yake malamai suka afkar da shi a cikin musulunci ina ma da a ce ya ainihin cutarwar shi ta faru ne a tsakaninsu wato malamai ba ya haɗa dukkan malamai ba kamar yadda waɗannan gaɓoɓi mun karanto su kwana biyu da suka wuce mun yi dogon sharhi muna so ne saboda mu tafi da karatun mu ainihin a miƙe don haka muke ɗan tsakko wannan gaba wato saɓani da na ƙarshe ƙarshe ɗin nan almuta akhiri na malamai da suka zo daga baya wanda yake saɓanin ya sababar da wannan ba zai bi wannan sallah wannan ba zai kaza wannan ba zai kaza ba to yace ina ma da ake wannan saɓanin cutarwar shi ta takaito a tsakanin su ne walam yata'adda walam yata'addahu ila ghairihi min ummati da'awa da a ce ma wannan ainihin saɓani nasu bai ƙetara ya kai wasu waɗanda ba musulmi ba daga cikin al'ummar da al'ummar kira ne ma'ana kafirai إذا لهان الخطب بعض الشيء يكي دا الأمر هذا مدى سوئي ولكنه ويا للأسف سيديكما أبن تكيكي دفك انتكي تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار wannan saɓani nasu ya ƙetare su musulman har ya ƙetara ya afka kan ainihin kafirai a mafi yawancin garuruwa da kuma yankunan duniya fasabbuhum bi sababi ikhtilafihim an ad-dukhul fi dinillahi afwaja sakamakon wannan saɓani na ainihin malamai na ƙarshe-ƙarshe ɗin nan har ya zama ya kange ainihin wato da yawa daga cikin kafirai a mafi yawancin yankunan duniya daga shiga addinin musulunci tawaga tawaga za a fi kitabi zilamin min al bayani ya zo kamar yadda zaka ji mun karanta a cikin littafin zilamin min al-gharb lil ustaz al-fadili muhammad al-ghazali na babban malami mai suna ainihin muhammad al-ghazali a shafi na ɗari biyu daidai ma na suhu ga bayani akan ainihin abin da ya zo a cikin wannan littafi wannan gaba mun karanta ta mun yi cikakken sharhi da duk abin da ya kamata mu faɗa mun faɗa a baya abin da ya kamata ka sai ka samu ainihin wannan kasar sai ka je duk ka ji bayanan da muka yi yanzu ana son a karanta madarar abin da malam ya rubuta ne حدث في المؤتمر الذي أقيد في جامعة برينستون بأمريكا أو جامعة ودك جرين برينستون جهر برينستون أكثر أمريكا an asara ahadul mutahaddisina su'alan taro ne ainihin wato manyan kafirai suka yi to sai ɗaya daga cikin waɗanda ke gabatar da jawabai a wurin taron ya tado da wata tambaya su'alan ya tado da wata tambaya kasiran ma yusaru fi awsatil mustashirikina to al mustashirikina so da dama irin wannan tambaya takan ainihin tashi a tsakankanin su irin waɗannan kafirai waɗanda suke bincike game da addinin musulunci wal muhtammina bin nawahil islamiyya da kuma kafirai waɗanda kullum hankalinsu yana kan ɓangarorin duniyar musulunci kala ga abin da shi ɗaya daga cikin masu gabatar da jawabi ya ce bi ayyuk ta'alim ya taqaddamu almuslimuna ila alalam wai da wata aqidar ne musulmi za su ci gaba a yau a duniya li yuhaddidu alislam alladhi yad'una ilayhi domin su ainihin wato ci gaba ko kuma su yada addinin musuluncin da suke kiran mutane zuwa gare su a bi ta'alim alislam kama yafhamuha as-sunniyuna shin da aƙidar musulunci kamar yadda ahalin sunna suka fahimta musulmi za su yada addinin su an da ta'alimin lati ya fahimu hashi a min imamiyya aw ko kuwa da aƙidar da yan shi'a suke fahimta daga cikin yan shi'a imamiyya irin su kumaini ko kuma zodiya yan shi'a mabiya ainihin imamu zaidu irin su ainihin muhammad ibn ali ash-shawkani ثم إن كل من هؤلاء وأولئك wannan kafir ya ce kuma kai ne saurare ka sani da cewa ko waɗanne daga cikin waɗannan ainihin 'yan ahalus sunna da waɗancan 'yan shi'a muhtalifu na fima bainahum akwai saɓani a tsakankaninsu isu isu ahalus sunna akwai saɓani tsakaninsu isu isu 'yan shi'an akwai saɓani tsakaninsu domin wa qad yufakkiru fariqun minhum fi mas'alatin ma tafsiran taqaddumiyyan mahdudan za a iya samun wani daga cikinsu yana da tunani irin na ci gaba da wayewa a cikin addinin musulunci baina ma yufakkiru akharuna tafsiran qadiman mutazammitan yayin da ɗayan kuma sai ka same shi da tunani tunani irin na mutanen da na gidadanci wal khulasatu a takaitan takaitawa anna da'ina ila al-islam yatrukuna al-mad'uwina ilayhi fi hayratin shi kansu malaman da suke wa'azi suna kiran mutane su zo su shiga addinin musulunci to suna barin waɗanda suke kira zuwa ga addinin a cikin tsinuwa da ruɗani li'annahum domin su kansu malaman hum anfusuhum fi hum anfusuhum fi hayratin su da kansu a cikin tsinuwa suke da ruɗani to abin da Ghazali ya faɗa kenan shine dogon sharhin da muka karanta a jiya a Sheikhul Muhaddis Al-Albani yake bayanin cewa daga ƙarshe shi kanshi Ghazali an gane cewa ya shiga cikin tsinuwar tsinuwar mun fara buga misali akai da yazo yana inkarin wasu abubuwa da suka zo suka tabbata a cikin sunna kamar ainihin matsala dangane da shugabancin mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ainihin mace ta yi shugabanci to gazali yace wannan magana shi bai amince da ita ba fofo tare da cewa tana cikin sahihul bukhari manzon Allah ya hukunta cewa idan ainihin wato aka aka zo dangane da kisasi wato aka zo dangane da biyar mace to za a bada rabin biyar ainihin abin da za a bayar a namiji ne ma'ana idan za a ba da raƙumi ɗari sakamakon kisan da aka yi wa namiji da kuskure to mace raƙumi hamsin za a bayar gazali ya ce shi bai yarda da wannan ba da matsala matsaloli na gado da makamantan irin waɗannan abubuwa to gazali biyu ya zo yana shakka ainihin dangane da irin waɗannan al'amura to a taƙaicen taƙaitawa wannan na daga cikin kurakurai ainihin da gazali ya faɗa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya gafarta miki kamar yadda na ce kuma jiya muka zo shi kanshi albani bai hukunta cewa gazali ya kafirta ba domin gazali ba yana inkarin sunna ba ne jumlatan bai ce bai yarda da hadisi ba ya yarda da hadisi to amma inda ya afka kuskure shi ba zai yarda da hadisi ba sai wanda ya daidai da kwakwalwar shi to shi yasa kullum muke cewa jama'a ku yi ku yi wa mutane adalci waɗannan malamai da kuka ji suna cewa su ne malaman ahlus sunna muna kawo hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu suna musu asali ba sunna suke musu jumlatan wa tafsilan ba a'a suna musun wasu abubuwa ne don ne ko dan wannan abu ya saba daga ainihin yadda su suke gani ko kuma dan wannan abu mu suna jin haushin mu saboda mu je mun yi rijista da kungiyar su ba ko wani dalili makamantan haka dan haka ba su zama kafirai ba sai dai yan bid'a ne za a iya bin su sallah in Allah ya kaddara su ne suke da masallacin juma'a a hannunsu su ne suke da wukan yanka na masallacin idi su ke da kaza za a bi su sallah a karkashin wannan matsalar amma ba za a kafirta su ba sai dai ainihin a ce sun fada cikin kuskure wannan shine matsayin mu musa lafiya dangane da su amma ba mu ce wani ya kafirta daga ciki ba don haka kar kai mamaki ka ga mun je mun bi su sallah kar kai mamaki wani daga cikin su daura mana aure sai mu karba dan ba mu riga mun kafirta su ba domin mun san cewa wata matsala ce ta shiga cikin kwakwalwarsu kuma abin da muka ce kullum duk sa'an da ake magana dangane da saɓani to ya kamata ku da kuke saɓani ɗin iku iku ma ku yi wa kanku adalci wannan kungiya ta ku ta addinin musulunci ce kuna wayar da mutane kai game da sunna sai rikici ya zo ya haɗa ku to kar ku haukace ku zama ba ku da kan gado a'a duk abin da za ku ku zama kuna da saiti al-imam malik da al-imam al-baihaqi suka ruwaito asari daga sa'id ibn al-musayyib akhir al-mutaqaddimin sa'id ibn al-musayyib yace mas'alar da take tsakanin aliyu da muawiya duk da haka babu wanda ya kafirta wani ana nan ana nan ran nan sai mu'awiya wata matsala ta same shi sai abu ya rikice ni mu'awiya din nan gwamna ne na sayyidina Usman fa a lokacin shi yana gwamna a Sham sai aka kashe sayyidina Usman a wannan lokacin kuma sai aka zo aka nada sayyidina Ali sai zama shine shugaba shine khalifa sai mu'awiya yake to wannan kisa da aka yi wa mu'awiya da aka yi wa Usman to lallai a kafa kwamitin bincike tukuna sannan a fara tunanin magana akan halifanci da sauransu to abin da ya haddasar da fitina tsakanin sayyidina ali kenan da ainihin sayyidina muawiya rikici ya zo ya kamari sai sayyidina muawiya ya ce to tunda haka ne ya yanke kasar sham yanzu shi ba gwamna bane shi ma ya zama kasa mai cin gashin kanshi ma'ana kamar yanzu gwamnan mai digiri misali sai ce ya yanke daga najeriya shi ba gwamna bane shi ma shugaban kasa ne to ai kaga shugaban kasa ba zai yarda nan da nan ya sallama ba sai an kai sojoji sun yaƙe shi tukuna to shi ne asalin fitinar to dan Allah wannan yanzu wani yana inkarin wani abu da ke farilla ne a musulunci matsala ce ta siyasa kamar yadda waɗannan inyamurai suka ware suka ce biyafara ma'ana matsala ce ta siyasa to shi ne wannan fitinar ta zo ta haɗa to ana nan ana nan a haka ana wannan rikici wannan bai nasara kan wannan ba wannan bai nasara akan wannan ba rannan sai wani ya kama wani mutum da matashi yana zina da ita sai zai sa takobi sai sare ta sai tafi a cikin ainihin hali a cikin bangaren mulkin shi sai da mu'awiya sai da mu'awiya yake to shi wannan matsala fa bai fahimce ta ba fa wannan bai san fatawa wannan amsa ba sai kira Abu Musa al-Ash'ari wanda Abu Musa al-Ash'ari gwamna ne daga cikin gwamnoni ko kuma yana daga cikin cabinet yana daga cikin kusoshin gwamnatin sayyidina ali sai kira shi ya ce ka je ka tambayan mini sayyidina ali ku duba sabanin fa sabani ne tsakaninsu amma tafi ka je ka tambayi sayyidina ali an yi kisan kai ga shi yadda matsala ta faru amma ni ban san wannan hukunci ba amma ina gama ka da Allah an ka je karkace ni na turo ka ka je miji tambaya Allah gafarta malam ina hukunci ina fatawa da ya je sai sayyidina ali ya ce wannan matsala ba a cikin gwamnati na bane ba karkashin gwamnati na bane yace ya kai ka gane yace faufau dai ba a karkashin gwamnati na bane daga ina wannan tambaya take ya jinin duniya ya ce ai mun yi da shi kar in faɗa ya ce a faɗi ya ce wa ya aiko ka ya ce mu'awiya ya ce ni baban hassan mu'awiya ya ce a zo a tambaya ya ce ya ce alhamdulillah ya ce to wannan mutum da da ya kashe wannan kwarto yana da dalilin da ya sa ya kashe wannan kwarto yana da shaidu guda hudu ya tabbatar ya yi zina da matar ya kashe in ba haka ba to lallai ya yi kisan kai za a kashe ya ba shi fatawa akan haka duk da saɓanin ma'ana kamar wannan yana ɓangaren kaduna wannan yana ɓangaren jos ban matsala ce ta rikice ne sai aika har yanzu ba wanda ya zama kafiri duk duk matsala ce ta siyasa kawai waɗannan sun ce ba su yadda wannan ne shugaba ba waɗannan kuma sun ce ai yanzu ma wannan ne ma yake shugaba wanda ma ya ga dama ya kora zai kora daga cikin ƙungiya duk matsala ce ta siyasa babu wanda ya musun wani abu wanda yake sananne a cikin addinin musulunci da barura to dukkanin su ba za ka yi sauri ka ce ai wannan ya zama kafiri wannan sayyidina ammaru yana zaune ammaru kowa ya san yana bangaren sayyidina ali Aisha kuma tana bangaren su daban bangaren su Abdullahi bin Zubair bangaren su Muawiya sai wani yazo yana zindima wa Aisha zagi yace kai kai shiru dan banza dan wofi yace matar manzon Allah a duniya da lahira zaka zaga a gaban mu yace rigimar da ke tsakanin mu imu imu ne amma babu ruwan kai ce wallahi ba za ka ci mutuncin mata annabi a gaban mu musulmi amma da bambancin kungiya ko ana tashi bangaren to abin da ake so kenan shi yasa ainihin ake so ka zama mai natsuwa duk abin da ya faru karka jijiki in ba haka ba sai ku zo ku sulhunta bayan kun yi wa kanku damage kuma kalmar kafirci ku daina saurin sakinta da wuri kalma ce mai tsada a cikin aƙida Allah ya kiyaye yasa babban malami gashi a tsariki a doktor abdullahi ibn ibrahim a tsariki yayi fiqhu ta'amuli ma'al mukhalif yaya mutumin da kuke da saɓani da shi wajen aƙida wajen uslubi wajen kaza yaya za ka yi mu'amala da shi ya kawo cewa ba daidai ba ne dai lallai mutumin da kuke da saɓani da shi a wajen aƙida ka saki ragama ɗari bisa ɗari game da shi yace to kuma ba daidai bane kuma ka ɗauki yaƙi gadan-gadan tsakanin ka da shi abin da ya dace ka yi game da shi ka yi abin da bai dace ba kuma ainihin sai ka kauce game da wannan sa'annan gashi wani babban malami shi ma Sheikh Salih ibn Abdullah ibn Humaydin adabul khilaf na dubban saɓani saɓani ya shiga tsakanin ka ka nemi waɗannan rasa'ilu guda biyu ka karanta sai ga cewa duk ka fita cikin waɗannan fitintunu da ake to duk abin da ya saka ku a matsala zama kawai kuka yi da ka kowa sai hukunci gwargwadon yadda kwakwalwar shi take so ina zaune abuja wani ya zo ya same ni ya ce to malam yanzu wannan kai ka ce kowanne daga cikin mutanen kungiya za ka bi sallah na ce saboda duk ɗan uwa ne musulmi ahlus sunna ba wanda ya kafirta a to ai su mutanen jos ai sun kafirta mu na ce ai ka bar ma ku da kuke magana ni kaina din nan sun yi wa'azi ne su kutun da guda ma a samu naka suka ce ni kaina kafiri ne amma duk da haka nace a'a kuskure suka fada har yanzu ba su zama kafirai ba nace wallahi in suka zama kafirai na fi ku bincike cikin aqida zan ce muku kafirai ne ba ni shakka kowa daga cikin su amma ni ina shakka Allah kuma ina shakkan nawa imanin ka bai rugurguje to ai annabi ya ce wanda yake wani kafiri sai kalmar bata fada kan shi ba za ta dawo kan wannan to yanzu in wannan kalma bata fado akan mu ba to ai su ta fada kan su kaga bai halatta a bisa sallah ba nace wannan ta'awuli da kai ta'awuli ne na khawarija wannan ba aqidar salaf ba nace ba ai wa mutum mummunar fassara haka nace kai musu kyakkyawar fassara waɗannan mutane da kaji suna cewa mu kafirai ne ina son ka fahimci cewa a ƙashin gaskiya daga cikin su babu wanda ya taka martaba ta ijtihadi ba wanda ya kai a ce miki babban malami yasa hayaniya da bankaura ce suke yi kawai to duk wannan abin da suke sai a ce suna yin abu ne wanda yake ilimin su bai kai ba suka kutsa sai dai a ce musu masu ganganci ne masu wauta ne masu kuskure ne amma har yanzu ba su zama kafirai ba nace domin ba su san nauyin kalmar da suke faɗe ba wurga kalmar suke kan kowa kawai akan matsala aljanu sun ce duk wanda yake magana da aljanu kafiri ne kaga waɗannan ba malamai bane ba su san abin da suke faɗe ba domin da malamai ne ba za su rinka waɗannan maganganun ba to waɗannan sunan su ainihin wato jahilai amma a cikin rigan malamai to waɗannan su ne malaman usulul fiqh suke kira jahili murakkab jahili ne ta kadarin jahili ina ma'anar ta kadarin jahili shi dai ya iya alifin ba'un ya iya rubuta sunan shi zai iya karatu ko ba wasali ko ya kusa wasali daidai ko ba daidai ba amma kuma ya fahimci kuskure to saboda haka nake ba za a kafirta su ba za a ci gaba da bin su sallah nace ga Abdullahi dan Umar sayyidina Abdullahi ibn Zubair sahabin annabi ne yana khilafa a cikin Makka shine khalifan Makka amma hajjaj ya zo da sojoji ya zankane makka yake zai yi wa ainihin abdullahi ibn zubairu jiwon mulki hajjaj din nan tabi'i ne mugun mutum ne fasiki a shirari ya zo sai da ya dora kamar yanzu manjani kamar yanzu a ce tankokin yaƙi sai da ya dasa guda arba'in a ƙofar ka'aba ba wanda yake shirin ya kashe sai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama amma abdullahi dan umar idan ya fito sai ya je ya bi waɗannan sallah in su ke limanci in waɗannan ne suka samu damar za su sallah sai bi su limanci sai wani cikin mutanen can ya ce miki a to malam na ga in su hajjaji suna da dama za su sallah ka bi su in waɗannan kuma suna da dama za su sallah ka bi su yace eh yace wata fitina ce ta shiga tsakanin su babu wanda ya zama kafiri balle mu ce ba za mu bi sallah a to ai isu isu abin yayi tsamari kaza kaza wannan yana wurga kalma yace a a yace ka bar mu muna nan akan abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dora mu akai don haka sallah dai to zamu zo zamu bi wannan yana nan a cikin ainihin musannaf na Ibn Abi Shayba to duk in kuka je ko karanta waɗancan littafai da na faɗi to ainihin wato sharhul aqidat fahawiya sahihul bukhari da sharhohin shi kaje ka karanta ainihin littafi na al musannaf na ibnu abi shayba da fiqh sunna mujalladin farko duk sai kuga kun fita daga wannan hayaniya kafin ka ce ba za ka bi dan uwanka musulmi sallah ba to da wahala to sai kuga kun zauna lafiya amma duk matsala ta faru a ce wannan ya zama kafiri wannan ya zama kafiri duk sai kun tarwatsa kanku Allah yake wala tanaza'u kar ku jayayya kar ku rarrabu fatafsali sai ku tarwatse wa tadhabari hukum duk karfin ku sai watsi shi yasa sabani da yana daga cikin abubuwa na ɗabi'ar mutum wani lokacin sai ya faru to in ya faru kar ai kokarin mai da shi ganganci to in an mai da shi ya zama ganganci to kuma a ɗauka wata baka kaddara ce ta haukan mutane kar a sake ya bada wani tasiri amma yanzu ka duba duk inda ka je sai ka samu mutane sun je sun tarwatse can na je na samu mutane a ƙauye mai can wajen madobi wajen rikadawa suna neman su raba kansu akan waɗannan matsala na ce me yasa ce ku su suna can bariki suna rikici ko kuna nan kauye ku yi addinin musuluncin kuma su suke can suna rikicin me ya haɗa wannan zai ware nan wannan zai ware nan ku yi addinin musuluncin kuma na ku rabu da su dole ne sai ka bi uwar kungiya uwar kungiya uwar musulunci ce suna can suna fitinar su ku bar su su ta fitinar su duk wanda ya zo malami ne na musulmi na ahlus sunna ya muku wa'azi ya muku limanci to amma wallahi yanzu wani zamani muka shigo wanda kawarijanci ya shiga da yawa daga cikin mutanenmu ma'ana kawarijanci shine duk inda kaga wata aya dangane da kafirtawa ko wani hadisi sai kai ta jan wannan aya yadda ka san mai markaɗa alewa ka rinka janta ka rinka janta lalle ka manna ta gojin dan uwanka cewa da shi ake shine kafiri to wannan shine kawarijanci Allah ya kiyaye to malam yace wa fi muqaddimati risalati hadiyati sultani ila muslimi bilad jaban a cikin shimfiɗar littafin da ke da suna hidayatul sultan ila muslimi bilad jaban wato kyautar sarki shi ainihin ma'asumi sunan shi ne sultan kawai ana ce mishi sultan ne amma ba wai dan sarauta ko ta abin nan suna ne kawai kyautar sarki zuwa ga ainihin musulmin kasar japan lil allamati muhammadin sultan al ma'asumi rahimahullahu ta'ala ta babban malami ne suna muhammad sultan al ma'asumi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi kamar yadda na faɗa babban malami ne wanda yake karantarwa a wancan lokaci a masallacin ka'aba da darul hadith al khairiyya ta cikin maka amma ya rasu innahu kana warada alayya su'alun min muslimi biladi japan yace tambaya ce ta zo gare ni daga musulmin kasar japan ya'ani al-yaban al-sheikh al-albani yace wato yana nufin yaban wato japan ne min baldati tokyo daga garin tokyo wa ausaka da kuma garin ausaka fi sharqil akasa daga ainihin gabashin duniya gabashin duniya mafi nisa hasiluhu yadda tambayar take suka ce da ni ma haqiqatu dinil islam algafata malam menene haƙiƙanin addinin musulunci ne ثم ما معنى المذهب سنة منين مذهبا وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة دولة نيجا مسلم ده الله يمشي درجة يشجع الدين المسلم في يدو إيه رجع كم مذهبه في قداه أي أن يكون مالكيا واتو دولة يزم بمالكي أو حنفيا كو يزم بحنفي أو شافعيا كو يزم بشافعي أو غيرها كو كما يزم هنا بين وتمذهبا أو لا يلزم كوكو بعدولة بني لأنه دومينك ووقع قد وقع هنا اختلاف عظيم saɓani ne mai girma ya faru a nan wani za'un wahimun da kuma rikici mai muni ina ma arada iddatu anfarin min mutanawwiril afkar yayin da aka samu wasu da yawa daga cikin free thinkers free thinkers su ne waɗanda gaba ɗaya su ba komai a cikin tunaninsu ba Allah ba wani addini su samu kuɗi su sha giya su nemi mata su rawa su waka kawai su su ne ba abin da suka tasa a gaba to aka samu irin waɗannan 'yan iska suka taho min rijaliya boniya daga cikin mutanen kasar Japan wato Japanawa sai suka zo an yi dukulu fi dinin Islami suka ce za su shiga addinin Musulunci wa ya tasarrafu bi sharafin imani su ma su samu daraja da ɗaukaka ta imani fa aradu zalika ala jam'iyyatil muslimin al-ka'ina fi Tokyo sai suka kawo wannan matsala ta su ga wata kungiyar musulmi wadda ainihin take a garin Tokyo fa qala jam'un min ahli al-hind sai aka samu wasu da yawa daga cikin indiyawa waɗanda ke cikin kungiyar sai suka ce da su yan bari an yaktaru mazhabal imami abi hanifa to ya kamata waɗannan mutane in sun musulunta su zaɓi mazhabin imamu abu hanifa لأنه دومين في أبو حنيفة سراج الأمة شيني في كل رونا الأمة حديث يوسف قال أكن هكذا كشوي النبي فلا الله يكيه وقال جمع من أهل أندونيسيا wasu da yawa daga cikin mutanen Indonesia kuma Indonesia kenan jawa sunanta kenan da larabci suka ce yalzamu an yakuna shafi'iyya a abin da yake lazimi akan su in suka musulunta to su shiga mazhabin shafi'iyya su zama shafi'awa falamma sami aljaboniyuna kalamahum ta'ajjabu jiddan da waɗannan jafanawa suka ji maganar waɗannan 'yan ƙungiya sai suka yi mamaki ƙwarai da gaske wata hayyaru fi ma kafadu suka ruɗe game da musuluncin da suka nufi za su shiga wa sarat mas'alatul mazhabi saddan fi sabili islamiyyin sai ya zama matsalar mazhabanci ta zama mas'alatul mazahibi saddan fi sabili islamiyyin matsalar mazhabanci ta zama ita ce ta kawo sanadin hana su ainihin wato shiga addinin musulunci waɗannan bayanai duk mun gabatar da su jiya kuma mun zo da littafai akan haka a takaicen takaitawa abin da yake wajibi a kanku shine ku samu manufa wa addinin musulunci ina ma'anar manufa ya zama kuna kiran mutane ne akan addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to duk wanda ya musulunta sai gane ku addinin ku na da kan gado amma ba haka ba kiristanci in kana kiristanci dole sai ka shiga wata kungiya sai ka shiga wata mazhaba to kuma sai mutum ya shigo musulunci sai ya ji haka ne to sai ya ce to a'a to abin ma duk ɗaya ne ake amma ya zama kawai mutum ya shigo addinin musulunci daga kiristanci ko daga wani addini sai ga duk abin da za a ce a ce Allah ya ce annabi ya ce to sai gane da bambanci sannan in kuka fita da'awa ya zama kuna kiran mutane ne kadai zuwa ga addinin musulunci ina ma'anar haka tsarin da yanzu kasar Saudiya kenan suka dauka malaman kasar Saudi Arabia Allah ya saka musu da alheri idan suka fito daura courses da suke gabatarwa a duniyar musulunci to ba su fitowa a karkashin wata mazhaba kwaya ɗaya ko ɗariƙa suna fitowa ne akan suna kiran mutane zuwa ga manhaji na salaf ku taho ku kama tafarki na annabi da sahabbai don haka akwai wata shekara wani babban malami yana karantarwa a ainihin daura da aka yi a Kano sai kawai wani yaro an kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi kuma sai kawo wata magana ta malamin fiqh wannan malami yake a to ai ga abinda wannan annabi yake yanzu magana ta kare tunda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan yaro ya fitike ai ba a ji ba ba a gani ba lallai ina ake magana annabi ga magana kuma ana yi wannan malami yana lacca sai watsar da shakkun ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fita yake shi tun da uwar shi ta haife shi bai taba sanin haka ba don matashi ne bai taba fita daga Saudi Arabia ba wannan shekarar ya fara fita kuma sai zo ya haɗu da bai san Najeriya ba dama sayyidina Umar yake babu wanda ya san daraja addinin musulunci sai wanda ya taso cikin maguzanci daga bayan musulunta domin ka san musulunci ya maka gata yanzu irin su Hassan ibn Sabit Hassan dan Sabit sahabin Annabi sai da yake tara 60 yana maguzanci ya zo musulunta kuma ya shekara sittin yana musulunci shekara ki ɗari da ashirin to wannan ya san mutuncin addinin musulunci to amma an haife ka a musulunci ka taso a musulunci ma'ana an haife ka kamar ƙasa irin saudi arabia ka girma cikin ta to wata kalmar ma ta shirka sai dai ka karanta su kana mamakin yaushe ma za a samu mutum yana faɗan haka to yanzu ka zama malami ka shigo duniya kana wa'azi ba ka kware da abubuwa ba sai ke mamaki sai watsar da shi wallahi sai ya fita wannan ya faru a 1990 a Kano ana daura yau shekara kamar takwas da suka wuce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma gogaggun malamai irin su Suhaimi irin su Ali Nasirul Faqi irin su Zarban ai sun san irin wannan matsalar wa'azi aka zo ana wani doktor Fahad yazo yana lecture kawai sai wani yaro ya kawo hadisi bayan annabi ya ce man la shaykha lahu fa shaytanu shaykhuhu kaga da yake shi wannan ƙwararren malami ne aka ja wannan hadisin sai ya murmushi kawai yace to man annabi akhrajal hadith wa ya fitar da wannan hadisin wai wanda duk da shehu to shedani shedan ne shehun to waye fitar da hadisin sai zuru zuru to saboda haka da'awa in suka fito abin da suke kenan dan haka yanzu na daga cikin abubuwan alkhairi yanzu a Los Angeles makonni uku da suka wuce akwai babban masallaci da Fahad ya gina da Islamic Center cibiya ta yada addinin musulunci ana yada addinin musulunci da harshen larabci da harshen turanci akwai manyan malaman Saudi Arabia waɗanda sun iya turanci sun iya larabci sun iya addinin musulunci suna can suna ainihin karantarwa ko jiya sai da aka tattaro manya-manyan malamai daga masar daga saudi arabia aka hira da su a gidan talabijin na saudi arabia don suna ƙara baiwa gwamnati shawara a buɗaɗa irin wannan gwamnatin saudi arabia ta yi haka a ingila ta yi haka a america to a ci gaba ana yin haka to me ya hana mu kuma yanzu ina manya-manyan masu kuɗi ina manya-manyan 'yan siyasa magadan sardauna ina manyan malamai da suke cewa su magadan malam bakar gumi waɗannan mutanen ba zama suke kawai suna faɗa a ƙungiya ba ba zama suke suna munafunci ba ba zama suke suna haɗa fitina ba sardauna yawo ya rinka yana yaɗa addinin musulunci ba ka jin wani ba ma guje da yin musulunta har waƙa yawa sardauna yana cewa sardauna uban mu sardauna masoyin mu sardauna kaza kaza kaza dan me sardauna ya yi musu gata a ɗauke ka a saka ka a cikin addinin musulunci babu gatan da ya wuce wannan to amma yanzu an tsaya ba a da'awa ba a kiran mutane yanzu a inugu akwai fafareren fili sardauna ne ya musu gwagwarmaya ya samu kusan shekaru talatin da suka wuce amma sai daga baya bayan nan aka samu yara yan shekara ashirin da biyu ashirin da biyar inyamurai ne suka yi wa iyayensu tawaye suka je suka shiga makaranta a islamic center a afik bocin a cikin abia state suka je suka yi karatun addinin musulunci inyamurai ne suka zo nan suna nan su uku da musa da isa da muhammad suna nan suna watsa addinin musulunci a cikin wannan islamic center ta inugu yara ne ƙanana yadda ka ji na faɗa haka amma wallahi sun shiga sun fita sun zo sun samu taimako a ƙungiyar hayatul igasa wadda take taimakawa a ƙarƙashin radatatul alamin islami a nan kaduna ana can ana gina musu ƙaton masallaci a islamic center a tsakiyar inugu shekarun nan fiye da kusan talatin da suka wuce fa ba a je an yi musu komai ba tun daga filin da sardo ne neman musu haka ɗan yi makaranta ta firamare abin wurin ya mutu sai waɗannan yaran ne da suka je suka yi karatun addinin musulunci suka zo ranar juma'a za su zo su yi sallar juma'a sun yi gwagwarmaya sun kwata wa addinin musulunci yanci za a sanya sallar juma'ansa a gidan rediyo na inugu live ake sawa suna yi ana ana sawa a gidan rediyo sannan su yi wa'azi da inyamuranci su yi wa'azi da turanci samari ne ku je ku kai musu ɗauki ku daina fitina a cikin wannan fitina da kuke karya addinin musulunci take ku je ku yada addinin musulunci yanzu addini na biyu a vatican can da papuroma addinin musulunci ne addini na biyu a ingila musulunci ne addini na biyu a Amerika musulunci ne shekaru arba'in da suka wuce albani ya ce ya je ingila ya je ya ga samari matasa sun shiga addinin musulunci haya suka kama shago suna yin sallar juma'a to sai ya zama yanzu coci ba ta da kasuwa a ingila an yi kararrawa an yi kararrawa halaliya halal kowa na arni ya ki zuwa sai a kada kararrawa sai a siyar da ita sai musulmi su siya sai su mai da ita masallacin juma'a sai su siya sai su mai da ita masallacin ainihin wurin karatu islamiyya to abin da ake bukata kenan ku yi wa addinin musulunci hidima da dukiyar da Allah ya baku Allah yake wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi dama daukan ku ya dora ku akan dukiyar yace kuma ku ciyar daga abin da na baku ajiya to ku yi wa addinin musulunci wannan sardauna da kake jin Allah ya wanzar da ambatan shi ake yaban shi ake mishi addu'a ake ɗaukaka kirarin shi ba zama yana haɗa musulmi faɗa a Najeriya ba ba zama yana munafunci ba mukamin da Allah ya bashi ya miƙe ya taimaka addinin musulunci don haka kowa yanzu ya sallama sardauna uban shi ne a Najeriya ba sakkwace ne kai ko ba fare ba zazzagi ne kai ko kowane iri ka yadda sardauna ubanka ne me kuka haɗa a yi wa addinin musulunci hidima to kuma ku yi wa addinin musulunci hidima mana amma wannan irin fitina da kuke sababa a addinin musulunci wallahi babu inda za ta kai mu ga muta yanzu waɗannan baƙaƙen fata waɗanda suke ƙasashen Amerika babu abin da suke sha'awa suke ta shiga sai ainihin addinin musulunci sai mutum ya musulunta sai a ce wannan suna kake so sai ce a sa mai islam ga sunan yusuf islam yusuf islam addinin musulunci suke suke yaɗa ga sunan su muhammad ali da makamantan babban ɗan ƙwallon duniya babban ɗan boxing na duniya sai su shiga addinin musulunci to ku mai da addinin musuluncin ya koma a irin yadda annabi ya zo da shi mana duk wanda ya shiga ga addinin da sauki amma in kuka ci kurkuɗa shi haka sai mutum ya bar kiristanci ko ya bar maguzanci sai kuma ya zo ya samu musulunci ya fi wahala to yaya zai koma ba dole ya rida ya koma ba amma waɗannan fitintunu da ake a yanzu wallahi lokaci ya zo da ya kamata a gama saboda yanzu an riga komai ya gama tabbata son zuciya ake son kawai ku cire ku yi wa addinin musu faɗa dai an yi tun kafin a haife mu kuke faɗa ya kamata yanzu a ce faɗa an gama shi a cikin addinin musulunci hidima kawai za a yi wa addinin musulunci Allah ya shiryar da mu salisan to shubha ta uku daga cikin shubuhohi waɗanda suke sawa yace wa yaz'umu akharuna wasu kuma suna riya cewa anna ma'ana hadha allazi tad'una ilayhi min al-ittiba'i lis-sunnah ma'anar irin wannan kiran da kuke yi ku su albani kuna cewa mutane su zo su bi sunna wa adam al-akhdh bi aqwalil a'immati al-mukhalafati laha da kuma rashin riko da zantuttukan malaman fiqh waɗanda suka saba wa sunna to wasu suna cewa abin da kuke nufi tarkul akhdh bi aqwalihim mutlaqan kuna cewa ne a daina ɗaukar maganar malaman fiqh gaba ɗaya wal istifadatu min ijtihadatihim kuma kuna nufin ne a daina amfanuwa daga duk wani kokari na malaman fiqh wa ara'ihim da kuma ra'ayoyin malaman fiqh wasu suka ce haka ce wai manufar mu wannan kiran da muke muna cewa a zo a bi sunna a saki zantuttukan malamai da suka saba wa sunna to wasu sai suka yi kuskuren fahimta suke ganin cewa wai muna nufin ne gaba ɗaya a daina aiki da fiqh kai tsaye kowane iri fa aqulu al-shaykh al-allamah al-albani albani ne littafi yake ce nake inna hadha az-za'ama ab'adu ma yakunu an as-sawab wannan irin riya magana da kuka yi to ta fi komai nisa daga abin da yake daidai wato ba daidai ba ce ta yi nisa daga gaskiya ba haka abin yake ba bal huwa batilun yace wannan magana maganar banza ce ma zahirul butulan a bayyane take wannan magana cewa batacciyar magana ce maganar banza ba ta da ma'ana ba haka muke nufi ba kama yabdu zalika jaliyan min al-kalimat as-sabiqa kamar yadda yake abin zai fito karar daga zantuttukan mu waɗanda muka gabatar duk wanda ya saurari abubuwan da muka ce ai ba zai ce muna nufin gaba ɗaya a daina amfanuwa daga zantuttukan malaman fiqh ba ba haka muke nufi ba kuskure ne aka kuskura fahimtar mu to a nan ne nake son amfani da wannan damar ka fahimci wani abu duk wata hayaniya da ka ji tana faruwa a musulunci ɗayan abu biyu ne ya kawo ta ko biyu ko dai kuskuren fahimta ko kuma son zuciya wato ka fahimci abin da nake nufi tsiri da muzu sai ka ki fahimta yanzu duk wanda yake zuwa wurin karatun nan namu tsakanin shi da Allah ko jin Hausa yi ba ba Hausa ba to ya kamata ya fahimci inda muka sa gaba ba mu ce ba aiki da malaman fiqh ba mu ce ba aiki da zan amma muka ce zantukan su in suka saba Qur'ani ko suka saba sunna to ba za a dauke su ba to kaga idan mutum ya saka son zuciya sai ya tausa abin da muka faɗa sai zai ce ai wani ba sa aiki da fiqh to kaga son zuciya ne wannan ya kai shi da haka ko kuma kuskuren fahimta kunnen shi bai jiye musu daidai ba sai je yana bada magana a haka aka kance to duk inda ka ji waɗannan rigingimu to ɗayan waɗannan ya kawo ko dai son zuciya ko kuma kuskuren fahimta sai ce fa innaha kullaha tadullu ala khilafihi domin zantuttukan mu waɗanda muka gabatar a baya to suna nuni ga sabanin irin wannan tunani naku wa anna kullal ladina du'u ilayhi mu dai iyakacin abin da muke kiran mutane zuwa gare shi kadai إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينا muna cewa ne a barbarin a bar ɗaukar mazhabobi su zama su ne asalin addini wa nasbiha makanal kitabi wa sunna kuma muna cewa a bar aje matsayin mazhaba matsayin qur'ani da hadisi mu abin da muka ce kenan bi haifi yakunu ruju'u ilaiha inda tanazu ta yadda yake ana wata jayayya ko ana wata rikici za a koma a ce a duba mai mazhaba ta faɗa to mu mun hana wannan kam wannan ita ce aqidar mu ba mu yadda idan rikici ya faru yanzu a ce a je a buɗe risala ba a'a idan rikici ya faru a duba alqur'ani a duba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan sai a duba menene sharhi da malaman fiqh suka yi to abin da mu muka ce kenan amma rikici ya faru gaba ɗaya kun watsar da qur'ani kun manta da shi kun watsar da sunna kun manta da ita kawai sai ta malaman fiqh kuke to kun bata wannan kan ita ce maganar mu karara saboda wannan ya saba wa abin da Allah madaukakin sarki yake وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنا جاية جمع دون أبو كوني نوني وكوما ذا أبين زوا ذا الله دم أيتم الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ما تكركون يدد الله دلان الله را ذلك خير ين هكا كأيسين الهير وأحسن تأويلا قرآني دمن ذا الله سوني كأي مكوما ذا الله جماعة من فهمتوا أنه دكتان دا مسألة تفعلتوا نني مكوما to duk sa'an da ainihin matsala ta faru kuka watsar da waɗannan abubuwan kuka kama wani abu to shi kenan ɓata ya zo muku aw inda iradatu istinbati ahkamin jadida li hawadith qari'a ko kuma ya zama yayin da wasu matsaloli sababbi suka faɗo wa cikin addinin musulunci to ana son a fitar da hukunce hukunce sai a manta da qur'ani da sunna sai a koma ana binciken menene malaman mazhaba suka ce to mu kan mun hana wannan ma'ana matsaloli sababbin matsaloli misali a ce yanzu abubuwa waɗanda turawa suka iya bincikowa ta hanyar ilimi yanzu misali turawa suka ce da a ce za a yanke hannun ɓarawo kamar yadda Allah ya ce a cikin alkur'ani ma'aikiyar sunnanta a cikin sunna cewa ɓarawo ya saci abin da ya kai rubu dinar ko sama a yanke ainihin hannun shi zuwa wuyan hannu to suka ce inda za a cire hannun shi likitoci turawa suka ce za su iya mayar da hannun to yanzu ya halatta a ɗauki wannan hannun nashi a mayar bayan da shari'ar musulunci ta yanke to kaga waɗannan matsaloli babu su a dacan yanzu ne suka faɗo ko kuma mutum duk inda ka ganshi yana da ƙoda guda biyu a cikin shi wanda wannan ƙoda ita ce tace abin da ya shafi fitsari da kashi da sauran makamantan abinci to guda ɗaya ce take aiki in ɗayan nan ta gaza sai ɗaya ta ci gaba kamar yadda injin jirgin sama yake misali to suka ce za a iya yanke guda ɗaya mutum ya siyar don yi wata bukata da kuɗin nashi to ya halatta ka je a yanke maka wannan ƙoda ainihin a siyar da guda ɗaya ɗaya ta ci gaba da aiki kaga wannan matsalolin sabon matsaloli ne matsala irin wadda ta taso a yanzu kwangila ce za a ɗauka ainihin a baka wannan kwangila da za a baka malamai da suka gabata waɗannan matsaloli ba su taso musu ba takarda ce za a baka cewa ga shi za ka yi aiki ainihin an baka miliyan goma za ka yi wannan aiki mai yiwa ma miliyan biyu ta isa ainihin kai wannan aiki to ya halatta yaya hukuncin wannan matsala da irin ka'idojin da suka kawo cewa in baka gama zuwa lokacin da suka kayyade maka za a ainihin a cika tarar kaza ko kuma wasu matsaloli makamantan haka ko ka ɗauki wannan takardar kwangila ka je ka siyar da ita takarda ce ka siyar da ita ba wani abu ba da irin waɗannan matsaloli da makamantansu waɗanda suka taso in suka taso kamata ya ku binciki alkur'ani da sunna menene za ku iya fahimtowa daga ciki in babu nasi karara to sai kuka watsar da qur'ani da sunna sai kuka tafi kuna binciken menene malamai suka ce to wannan karɓi na daga cikin matsalolin da mu muke soka a kai a matsalolin suka taso ku shiga ku fita ku ga cewa me za ku fahimto daga cikin alkur'ani ko sunna to sa'an nan sai ku gangaro ku dawo kan malamai to aqidar mu kenan amma ba tun farko a manta da Allah da Annabi a koma ana tunanin me za a samu a wurin malamai ba yadda ka san kana tunanin to ai me yiwa in mun duba qur'ani ba za mu samu nasi karara ba to tun haka tun wuri ma mu duba me malamai suka ce a'a su malaman duk abin da za su ce ba fahimtar su suka daga alkur'ani ko hadisi ba to kuma ku koma qur'ani da hadisi mana ku fahimto wannan abin musamman wasu da yawa daga cikin malaman suke da so gabata waɗannan matsalolin sun wuce lokacin su ba su a duniya domin sun riga sun mutu matsalolin suka zo suka faru kaga ba su rubuta su ba kenan to ashe in haka ne yanzu aiki ya rage gare ku ku yi kokari ku karatu na ilimi yadda za ku zama manyan malamai na jitahidai in matsaloli suka taso ku rinka tsaya kuna bincika su da kanku to amma matsalolin su taso kace to ai mun duba risala mun duba ahalari mun duba muktasar babu to wannan matsala mu dai babu ita a to kuma matsalolin sun zama abubuwan da lallai musulmi suna cuɗani da su to yaya za ku yi kenan ɗalibai ne suna ainihin jami'o'i faculty of medicine suna koyon aikin likita da sauransu za su ɗauki gawa suna ainihin aiki a kanta ya halatta su ɗauki gawa ainihin ta mere su je suna koyon gawa wanda ya mutu suna koyon aikin likita a kai ko kuwa duk waɗannan matsaloli cikin karatuttuka da su gabata na fiqhu babu domin daga baya suka zo yanzu to sai ku tsaya sai ku tantance wa mutane waɗannan matsaloli to abin da ake ainihin nufi kenan to in za ku tantance koma za ku yi ku ga me qur'ani yake me hadisi yake to amma abin da ya faru ni abin da nake fahimta shine yayin da mutane suka zauna ba sa yin ilimi yadda ya kamata da za su zama ƙwararrun malamai to dole ne fa su zama kima zaune tunda ba su tsaya sun koyi karatun qur'anin ba ba su tsaya sun koyi fassara qur'ani yadda ya kamata ba ba su tsaya sun koyi hadisin ba yaya ya kamata yaya usul fiqh yaya larabci to dole ne in mas'ala ta faɗo fa dole ne sai sun koma ga wasu malamai to daga nan kuma zai ce ya mu mu kai wa ya hana ku kaiwa an kulla kofar ijtihadi ne ku tashi ku yi karatu kofar ainihin ilimi a buɗe take Allah ya shirya da mu kama ya fa'alu mutafaqqihatu hadha zaman yake kamar yadda yake malamai waɗanda ke kirkin ke da'awar su malaman fiqh ne na wannan zamani kamar yadda suke yi wa alaihi wada'ul ahkam al-jadidata lil ahwal al-shakhsiyya akan irin wannan tsari na fikihu kawai suke bi suke tsara hukunce-hukunce waɗanda suke sababbi ne na halin rayuwar ɗan adam wan nikahi da matsalolin aure wa talaqi da matsalolin saki wa ghairiha da makamantan al'amura irin haka duna an yarji'u fiha ila kitabi wa sunna ba tare da sun koma sun lura menene qur'ani da sunna suka ce ba li ya'rifu sawaba minha min al-khata don su gane menene daidai daga abin da yake kuskure wato kawai ana son a duba matsala sai a ɗauko littafin alfiyu al-mazahib al-arba sai a ga cewa to wanne ne yafi sauki daga cikin waɗannan matsalolin wanne ne zai fi kawo maslaha to kawai sai a ce to a ɗauki wannan mazhabar nan kuma a ɗauki wannan mazhabar nan kuma a ɗauki wannan mazhabar to kaga waɗannan da suke haka ba su bincika me Allah yake me annabi yake ba kawai sun duba menene ra'ayoyin malaman mazhaba to wanne ne zai fi musu sauki ko wanne ne zai fi zama musu ainihin wato maslaha sai su kawo shi to yake to yin haka shine ne duna an yarji'u a wal haqqa min al batil ba tare da sun kokarin koma qur'ani ko sunna su gane abin da yake gaskiya daga abin da yake barna bane wa inna ma ala tariqati ikhtilafihim rahama kullum dai su suna nan akan cewa ai sabanin su dinnan rahama ne tunda sabanin rahama ne duk wanda aka dauka yayi wa tatabbu'ir rukhasi da kuma bibiyar sauki wa taysir da neman abin da yake ainihin wato da jin abin da yake rangwame wa taysir da abin da yake da sauki sai a ce dubu wanda yake sauki kawai ka dauka awul maslaha ko kuma wanne ne zai fi kawo maslaha wanne ne zai fi kawo zaman lafiya to kawai a ɗauka ba za a dubi me ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a ce a to wannan jilsatul istiraha da kuke yi tunda tana kawo rikici ai wasu malaman sun ce kada a yi ko eh to a daina yi dan a zauna lafiya a to wannan maganar ita kanta bid'a ne balle aiki da ita a koma a ga qur'ani da sunna ne suka ce qur'ani da sunna sun tabbatar da kaza eh to kai da kake faɗa a kai to da zai kumfa bakinka ta ƙafe qur'ani ya tabbatar hadisi ya tabbatar to kaga an haɗa kai kenan to an bi abin da Allah yake kenan a'a to amma a duba menene maslaha kawai ne zai sa a zauna lafiya to wannan ba karamin kuskure ne kuka faɗa ba wanda ke son ganin kuskuren wannan matsala ya karanta littafin al-ustaz Jasim Dawsari mai suna Zajr Sufaha'i an tatabbu'i rukhasil fuqaha'i yi wa wawaye tsawa game da bibiyar sauƙin malamai wai kawai shi sauƙi yake nema menene malamai suka ce anan wanne ne ta sauƙi sai bi to wannan wawa ne sai ce za mu haka suke riyawa wa ma ahsanu qawli sulaiman at-taymi rahimahullahu ta'ala wacce magana ta fi maganar da al-imamu ash-shaykh sulaiman at-taymi Allah ya ji kanshi ya faɗa wacce magana ta fi tashi kyau da wannan malami yake in akhadta bi rukhsati kulli alimin in dai ka ce sauƙi za ka rinka ɗauka na kowane malami ijtama a fi ka sharru kullu hoto duk sharri ya taru a kanka in dai ya zama kai kawai sauƙi kake nema na malamai to sharri ya gama taron dangi a kanka rawahu ibn abdul barri wannan magana ibn abdul barri ya ruwaito ta a cikin littafin su jami'u bayanin ilmi wa fadlihi juz'i na biyu shafi na 91 zuwa 92 wa qala aqabahu da ya gama wannan magana sai ibn abdul barri yace هذا إجماع وأن مجانا دم عالم يفعل في إجماع في دم عالم يسن يدد إسا لا أعلم فيه خلافا بانسان وني فاباني دم عالم يفعل cewa in dai kace sai saukin malamai kawai za ta rinka bi to sharri ya gama taruwa akan ka to lallai malamai sun yi ijma'i akan wannan magana gaskiya ce kullum mas'ala ta faru ka yi kokarin gane menene abin da yake daidai daidai din nan shine kawai a sauki din domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai zo da tsanani ba to duk abin da ya zo da shi tun da sauƙi ne don aka gano nashi sauƙi ya zo ke yanzu da za ku yi tafiya daga nan za ku tafi saudi arabia ko za ku tafi ƙasar ingila ko za ku tafi wata ƙasa haka sai ka ce to shi kenan tun da ni zan yi tafiya ba zan yi azumi ba duk gaba ɗayan jirgin saman nan wani ma sai ya amsa maka sallama saboda ne wai dan menene ba za ka yi azumi ba dan menene ana azumi kana ainihin cin abinci gashi hadisin bukhari da muslim ana ya ruwaito cewa mun kasance muna tafiya wasu daga cikinmu suna azumi wasu kuma ba sa yin azumi ya ce mai azumi zai aibanta mara azumi mara azumi kuma ba ya aibanta mai azumi saboda Allah maɗaukakin sarki cewa ya za ku iya yin azumi in kuna ainihin yin tafiya za ku iya ainihin shan azumi in kuna yin tafiya sai cewa an ta sumo khairun lakum amma ku yi azumin kuma shi ya fiye muku alheri in kuntum ta'lamuna da kun san falalar da ke ga yin azumi din a cikin watan azumi wannan aya haka ta zo sai kuma hadisi zo cikin bukhari da muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa min albirri as-siyamu fi safar yin azumi a halin tafiya kuma ba biyayyar Allah bane to kaga zahiri sai ka ce a to wannan hadisi ai ya saba wa aya a a hadisin bai saba wa aya ba wani mutum ne annabi ya ganshi yana tafiya ya jigata ya jigata ya jigata aka ce wancan fa sai aka ce ai azumi yake manzo Allah yake ku ce da shi ya karya azumin shi wannan irin azumi da yake babu biyayyar Allah a ciki da malamai suka zo sai suka ce ga yadda bayani yake tsakanin wannan aya da hadisi in kana ganin za ka iya yin azumi ba za ka jikkata ba a halin tafiya to ka yi azumin shi ne yake alheri shi ne magana da aya take in ku ya zama za ka jikkata to ka sha bayan sallah ainihin sai karama kai kuma shi ya fi falala gare ka to kaga wannan shi ne sauƙin amma a ce a'a tun da dai mutane za su yi surutu wallahi wani ba zai akwai wanda ana tafiya kawai sai su ma haka to da ya mutum ya je cewa Allah ne ya ce yana ibada to ai manzo Allah yake ba shi cikin biyayyar Allah kuma irin haka saboda manzo Allah ya fi ka kaunar kanka a kai din nan da kake to manzo Allah ya fi ka kaunar kanka ya fi ka tausayin kanka baya son ka sha wahala kai har sai da yake manzon Allah yake ya Allah ina roƙonka duk wanda ya rike shugabanci a hannun shi ya tsananta al'ummata Allah ka tsananta wannan mutum manzo Allah bai son ka wahalar da al'ummar shi ko fatawa ka ba mutane suka sha wahala ka shiga wannan addu'a ga sunan tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da ainihin hadisi sahihi wanda ibnu majah ya ruwaito irin su mutum ya je an tafi jihadi sai aka fasa mishi kai ya kwanta da daddare sai mafarki mani ya fita gari ya waye ana mamakon sanyi yace to malamai wannan sanyi ba zan iya wankan janaba ba ko kuna ga akwai sauki in yi taimama in yi sallah suka ce faufau ya ce mutuwa zan yi idan na wanka mutuwa suka ce ina babu sauki suka yi juyin duniyan nan cewa lallai dole ya wanka to ya zai su ne malamai su ne fuka hau yana kwara ruwa akan su sai faɗi ya mutu ana zuwa aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama gashi gashi gashi gashi banzan Allah ya ji haushin su yace ala sa'alu iz lam ya'lamu da ba su sani ba me ya hana ba su tambaya ba dan suna ganin su ne malamai su tambayi waɗanda suka fi su ilimi wannan manzo Allah yake wa shifa'ul iyyu al ilm maganin jahili kaga duk da cewa malamai ne amma a wannan matsalar sun zama jahilai sai yake maganin jahili ilimi manzo Allah yake qataluhu su suka kashe shi qatalahumullahu Allah ya tsine musu albarka duk malaman nan da ke bada fatawa suna wahalar da mutane sun shiga cikin wannan hadisin ba ku tsananta wa mutane addinin musulunci babu sassauci mutum yana azumi sai ya manta da mantuwa ko da kuskure sai ya ci abinci ko ya sha manzo Allah yake azumin shi nan sai ya ci gaba babu ramuwa akan shi babu kafara kai ma in aka zo ala gafarta malam ɗazu ina azumi sai na manta na sha ruwa sai ka ce manzo Allah yake babu ramuwa babu kafara shi kenan a'a to ai man ba da wannan fatawa mutane za su lalace manzo Allah bai shi ka sani mutane za su lalace da yake ai ka gaya musu kawai yadda manzo Allah yake shine naka a to ai mu Imam Malik ya ce kaza to wallahi kun hallaka Imam Malik ya barranta daga gare ku mun karanto anan baya ibnu da kekil idi yace waɗannan irin matsaloli da su maliku suka faɗa tunda aka gane sun saba wa hadisi to bai halatta ba ka ci gaba da danganta su gare su ba tunda sun ce magana su in ta saba hadisi to a da a bi hadisi din to yanzu abin da mutane ake fama da su kenan mutum ya karya azumi da mantuwa ko kuma mutane sun ɗauka rana ta faɗi sai suka sha ruwa suna cikin yin buɗe baki sai rana fau sai ta fito subhanallahi shikenan sai kowa ya rike bakin shi ya rike ya je cin abinci sai a karasa wannan azumi babu ramuwa babu kafara amma yanzu ce sai ta rama ina kuke da dalili akan haka dan me za ku tsananta manzo Allah yana cikin masallaci sai ga wani mutum a tsaya wajen masallaci yana tsaye rana tana kudar shi ya dage kafa kwaya daya wannan lafiya aka ce Abu Isra'ila kenan to Abu Isra'ila lafiya yake tsaye a rana aka ce wai yau yayi alkawari zai wuni da azumi zai wuni rana na dukan shi yana kan kafa daya manzo Allah yake wannan ba biyayyar Allah bane ya shigo inuwa ya cika azumi tun da ibada ne Abu Isra'ila ya dauko da zafi yanzu ka dubi mutane mafi yanci abin da yake damu zai duk inda sauki yake duk inda sauki yake mutane ba sa yanzu ba ga wasu sun mummike kafarsa a cikin masallaci ba wani dan bid'an na shigowa sai ce sun yi laifi dan ne Imam al-Bukhari yace babu maddin rijli fil masjid ce za ka miƙe kafa ka zangar ka fuskanci gabas babu laifi yake ga hadisi cikin sahih bukhari babu laifi amma suna shigowa sai ce a'a babu kyau wai baka yi wa gabas ladabi ba to manzo Allah ya yi to magana ta kare ku bar mutane su sakata su wala babu kunci wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj babu kuntatawa a cikin addini abin da yasa wannan addini namu idan ya tsanani jama'a mutane gudu za su tunda addini ne Allah yake a yi shi har zuwa duniya ta tashi to kaga in ya cika zafi da yawa sai mutane su gudu addinin annabi Musa da yake temporary ne zuwa wani lokaci ne ba dawwamamme bane har tashin kiyama sai suka zafi da yawa kuma saboda taurin kan Yahudawa da annabi Isa ya zo sai ya ce na zo ne dan in halatta muku wasu abubuwa da da aka haramta muku da annabi ya zo sai ya ce to ni na zo ne gaba ɗaya duk gaba ɗaya rahama ne komai ya tsanani to ya huce dan haka da hukunci yayi zafi sai ce to ai ka zamani to ai ka zamani to ai ka zamani in ka dubi mafi yawancin mutane suna shan wahala wajen addini haramun ta fi yawa a cikin addinin mutane don ne saboda su kuntata wa kansu to kuma wato babu abin da ya kawo haka sai kukunin ilimi karamin ilimi da aka samu shi ya kukunta mutane ita ake ku yi bincike da mutum matsala ta faru sai a ce a'a wannan abu da kai ba daidai bane amma dai ga yadda Allah yake ga yadda Annabi yake kai ma ka samu tabarrukin Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito hadisi sahihi wani mutum yace azumi ya kama da azumi ya kama su kuma mai yawan sha'awa matar shi ne sai ya ji tsoron cewa to yanzu azumi ya kama gani da yawan sha'awa kada in je in afka matata da rana kuma kafara ta kama ni kuma ni ba ni da damar kafara don haka sai mata jihari ya ce ke da yau ma in na sadu da ke na sadu da uwata sai mata jihari wai dan ya sanya shamaki tsakanin shi da matar ya ce to ana nan ana nan rana tsaka kawai mata ta kwanta sai ta ɓace jiki haka ya buɗe ya ga abu ya yi sha'awa kuma to ba yadda zai sai ya afka subhanallahi to yanzu ya riga ya afka kuma ga kafarar jihari ga ga ga kafarar kuma azumi to da wanne za a ji yaje ya tambayi malamai suka ce ina ai babu sauki duk inda aka shiga aka fita babu sauki yayi juyin duniya jama'a aka ce babu rahama ko kaɗan iyakar magana kenan kaulan wahidan malaman ƙauye ne sai gudu ya taho madina ya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ce annabi ga yadda aka yi manzo Allah yake kana da yadda za ka yanta wuya guda na bawa mutum ne mai raha mai barkwanci yace wallahi manzo Allah duk duniya nan ba wuya na ba ban mallaki wuyan kowa ba to kana da yadda za ka yi azumi wata biyu a jere ce wata guda ma mun to ba ma azumin ne ba ma azumin ne kawo wannan ba na wata ɗaya ma mun kasa balle na wata biyu manzo Allah yake to miskinai za ka iya ciyar da guda sittin yace wallahi jiya da ran jiya da yunwa gidana aka kwana to mu ba mu ne masakai ba kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake to shikenan matsala tana da sauki dama daga kabila kaza ka taho ko daga dogarawa ka taho daga zaɓi ka taho daga to ka tafi wani na naɗa shi yana tara zakka ka je ka ce a ɗibi zakkar waɗannan mutanen a baka ka je ka yi kafara yace ah to ya manzon Allah kuma wa zan ba kafara wanda ya fi ni talauci manzon Allah yake ka je ka karɓa ka ci kai da iyalanka saura kuma sai kai sadakar da shi shi ne koma da gudu ya samu malaman kawai ya ce to na samu kunci a wurin ku na je wurin manzon Allah na samu sauki ko manzon Allah ya ce sadaka ku za a bani da ita zan yi kafara in ci da gidana ba je mu gani ba ku da kuka kunta ta din nan zakka ku da sadaka ku zan ci kuma abu sauki wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka wani mutum aka ɗauki ɗan shi kwadago aka tafi da shi ya je yana kwadago kawai a gida yana boyi boyi sai zina da matar mai gida ya tambayi malaman ƙauye malaman ƙauye suka ce ai sai ka ba da akuya ɗari da baiwa guda ɗaya ya ji wannan fatawa ta yi zafi akuya ɗari wurin mutumin ƙauye akwai wahala wannan abu sai sai ko da gudu ya taho birni madina kenan yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake awakinka guda ɗari ka koma da abebanka baiwa ka rike abebanka ɗanka za a yi mishi bulala ɗari za a kulle shi shekara guda sai kuma anas ka sheƙa da gudu da sassafa wannan mata in ta yadda ta yi wannan zina ka jefe mini ita wanne sauƙi ya wuce wannan to haka yanzu duk matsala in ta faru in ka tafi wurin su sai sun baka fatawa mai zafi babu rahama babu sassauci duk inda aka shiga aka fita sai su ce a'a iyakan magana kenan to abin da ya ka haka shine kukuma kanku da kuka yi aure daya ku tashi ku yi karatu addinin musulunci yana da sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu tsanani a cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'amarin shi mai sauki ne sallah yake fitowa sai yara suna makale mishi yan jikokin su su hatsin sun sai sai taho da shi ya za a ko ba wace yake jika wa halzaka ya tunkuɗe shi ya zuwa da shi a'a manzo Allah sai taho da hakan ana cikin sallah za mu samu hadisin an ana cikin sallah manzo Allah ya ruku'u yaro sai da arhab baya sai ya haye wani sahabi ya ce naji shuru shuru shuru shuru shuru annabi bai dago ba sai na kalle ko kaina haka sai na hanji yaro a bayan annabi sai na koma to sai da Allah yake yake can sai annabi ya dago sai da aka yi da sallah waɗanda ba su san abin da ya faru ba ta ce ya rasulullahi wannan sujuda ta daɗe baka taɓa irin ta ba yake ai dan dan nan nawa ne ya haye baya na shine na bar shi ya gama abin da yake tukuna babu kunci wani ba kawai ya zo samu manzo Allah yana daukan yara yana rungume sai ne musu wasa aka ce manzo Allah saboda wasa da dariya da yake da su Hassan da Hussein har gwaggwale musu ido haka yake suna dariya yana gwale musu haka suka daga jan ido din nan sai su kalkale da dariya yana sanya musu fara'a da farin ciki sai ni ga kauye zai ga annabi yana wasa da yara sai yake ta ido yanzu kai haka kake wa yara wasa yake wallahi ina da irin waɗannan goma a gidana ko ɗaukan kwaya ɗaya ban taɓa yi ba manzo Allah yake kai ba kauye duk wanda baya jin tausayin na ƙasa da shi ba shi tare da mu ba ruwan mu da wallahi wani mutumin yaran shi yana shigowa yadda ka san kare ya shigo mage tana wurin duk inda kammala da natsuwa take da kusu'i za ta yi to wallahi haka yaran shi wani ko oyoyo ba za su miji ba sun san babu rahama a cikin zuciya sallah zai fito wata yarinya jika ji umama ta sai ta makale miki sai fito da ita ya zai saba ta a dokin wuyan shi ya fara sallah aka yi ruku'u aka yi sujuda aka dau aka tafi za a yi sujuda sai dauke ta sai aje ta har aka idar da sallah a cikin sallar asuba jika ce duk wannan dan a nuna maka addinin musulunci yana da sauki ina ma'ana haka za ka yi sallah yanzu shafa'i da wuturi ne sai yaron ka sai makale maka sallah ce za ka yi ta kama ka a gida sai yaro ya makale maka sai ka ainihin rungume shi sai kai sallah da shi sallar ka ta yi rungume shi da hannu ɗaya hannu ɗaya ka makala a kirji in bai samu ba rungume shi da hannun gaba ɗaya ka idar da sallar haka sallar ka ta yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma yaron ka ya makale zai biyo ka masallaci sai ka taho da shi duk waɗannan hadisai da ake cewa ku kori yara daga masallaci hadisai ne na mahaukata wallahi da suke cewa wai a kori yara a kori mahaukata daga cikin masallaci hadisai ne ba su inganta ba yara ƙanana idan marasa wayau ne sai a aje su a sahun baya idan yara masu wayau ne za su natsu a cikin sahu sai a haɗa sahu da su in babba ya zo ko dagaci ko hakimi ko gwamna ba zai fitar da su ba dole ya bi baya tun da ya makara masallaci ba coci bane da za a ce wannan wurin kwamishina kaza ne wannan a'a kowaye kai kana son ka samu sahun farko taho da wuri baka zo da wuri ba to waɗanda suka zo da wuri talakawa nan su suka dace da wannan wurin domin karama ce suka nema Allah ya ba su Allah ya shiryar da mu to sai a shekul allamatul albani yake fa hadha allazi nunkirhu kaga wannan abin da muke mutu akan shi cewa dinnan kada a watsar da qur'ani da sunna a riko da zantutukan wasu wa huwa wufqul ijma'i kama tara yace kaga yayi daidai da ijma'i ma kamar yadda kake gani a cikin malamai ma sun yarda da shi wa amma ruju'u ila aqwalihim dangane da komawa kuwa zuwa ga zantutukan malaman fiqhu wal istifadatu minha da kuma amfani da zantutukan malaman fiqhu wal isti'anatu biha ala tafahumi wajhi al haqq da kuma neman taimako da waɗannan maganganu na malaman fiqhu domin fahimtar gaskiya da yadda za a suranta matsaloli fi makhtalafu fihi game da abin da suka yi saɓani min ma laysa alaihi nassun fil kitabi was sunna daga cikin abubuwan da ba su da nassi a cikin alqur'ani da sunna aw ma kana min hadi hajatin ila tawbihin ko kuma wata mas'ala wadda ta zo a qur'ani ko sunna amma mas'alar tana buƙatar ƙarin bayani fa amrun la nunkirhu wannan al'amari ne wanda ba ma kyamai ba ma faɗa akan haka ma'ana matsala ce babu nasi a kai wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to anan babu laifi sai ka duba ka gani cewa wata matsala ce ta fi dacewa da ma'aunai na ilimi to kaga a ce anan ana buƙatar ka da ka san usulul fiqh kenan domin ilimin usulul fiqh shi ke taimakon ka idan malamai sun yi sabani ka iya gane to ta yaya zaka gane cewa kaza da aka yi sabani kaza ne yafi dacewa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yace bal na amuru bihi muna umarni da haka ونحض عليه منا كما قدر متاني لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة domin akwai fa'ida ana fatan a samu fa'ida ga wanda ya amfani da waɗannan zantutuka na malaman fiqhu amma ya bi ta farkin shiriwa da alƙur'ani da sunna wato sai ka bi ladabi irin na alƙur'ani da sunna sai kana karanta littattafai na fiqhu ɗin to wannan zai taimake ka wajen ka iya gane abin da yake daidai daga abin da yake kuskure ne قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى babban malami ibnu abdulbarri Allah madaukakin sarki ya gafarta miki ya faɗi a cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari ɗaya da saba'in da biyu ya ce fa alaika ya akhi bi hizbil usuli ya kai ɗan uwa musulmi ne maka wasiya da kai ƙoƙari ka kiyaye ka haddace al usul qur'ani da sunna wal inayati biha da kuma bada muhimmanci game da su wa'alam ka sani da cewa anna man ana bi hifzi sunan duk mutumin da ya bada muhimmanci wajen kula da sunna wal ahkamul mansusati fil qur'an da hukunce hukuncen da nassi ya zo da su a cikin alqur'ani fa nazara fi aqawil al fuqaha ya rinka kuma yi yana duba zantuttukan malaman fiqh faja'alaha faja'alahu aunan lahu ala ijtihadihi sai ya sanya zantuttukan malaman fiqh suna taimakon shi wajen kokarin gane gaskiya da yake wa miftahan li tara'iqan nazar ya sanya zantuttuka malaman fiqh suka zama miki mabudi na ainihin hanyoyin bincike wa tafsiran li jumali sunan ya sanya zantuttuka malaman fiqh suka zama suna fassara miki wasu dunkulallun sunnoni al-muhtamila lil ma'ani waɗanda suke ɗauke da ainihin wato suke iya ɗaukan wasu ma'anoni walam yuqallid ahadan minhum kuma bai ratayi da ɗaya daga cikin waɗannan malamai ƙwaya ɗaya rakba da sunan irin ratayi wadda ake wa sunna التي يجب الانقياد إليها ود إتسنى واجبين أجاو أبيتا على كل حال تكون حالي دون نظر باتارة دون نظر با إتسنى كي إذا كبيت دولي تاتبت دولة كبي أما زنت تكا معلمان سكي سيزا ما كان أي كان أيهم كلا بكي مت بيايا إرم بيايا دأكي وسنى با ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم kuma mutum ainihin wato bai ɗaukar wa kanshi wato bai watsar wa kanshi abin da malamai suka ɗaukar wa kansu ba ma'ana malamai na sunna sun ɗaukar wa kansu ne min jirgin suna na kula da sunnoni wa tadabburi ha da lura da su to bai watsar da wannan abu da malamai suka ɗauka ba mun fahimci wannan jumla walam yarif nafsahu mimma akhadha al-ulama bihi anfusahum bai watsar wa kansu abin da malamai suka ɗaukar wa kansu ba min hizbi sunan na kula da sunoni wa tadabburiha da lura da ma'anarsu waqta da bihim ya koyi da malamai fil bahsi wajen bincike wa tafahum da wajen fahimta wa nazar da kuma wajen ainihin wato nazari wa shakara lahum sa'ayahum kuma ya yaba wa ainihin malamai kokarin su shi ma afaduhu cikin fa'idar da suka ya samu daga gare su wa nabahu alaihi da fa'idojin da suka kawo wa hamadahum kuma ya gode wa malamai ala sawabihim akan abin da suka yi na daidai allazi huwa aktsaru aqwalihim wanda zantutuka malamai mafi yawanci daidai ne walam yubarri'uhum min az-zalali kuma bai kubutar daga malamai daga kuskure ba sai ce malamai ba sa yin kuskure ba kama lam yubarri'u anfusahum anhu kamar yadda su da kansu malamai ba su kubutar da kansu daga kuskure ba fa hadha huwa talibi wannan shine ɗalibi na gaskiya almutamassiku bima alaihi salafus salih wanda yake rike da tafarki irin wanda malamai magabata suke akai wato abin da ibn abdul barri yake gaya maka a takaicen takaitawa mutumin da ya baiwa sunna muhimmanci ya kuma lura da zantuka malaman fiqh amma kuma bai dauki zantukan malaman fiqh irin yadda ya dauki sunna ba sai dai ya dauki zantukan malaman fiqh masu taimako ne wajen ya fahimci sunna sannan bai ainihin wato doɗe wa kansa hanyoyin bincike ba to wannan shi ne ainihin ɗalibi na gaskiya inda ya ga malamai sun dace ya ainihin ya dace inda ya ga malamai sun yi kuskure ya ce to ai dama su kansu ba su ainihin kubutar da kansu daga kuskure ba to wannan ɗalibi shi yake kan hanya ta malaman farko wa huwa al-musibu li hazzihi wannan ɗalibi shi ne wanda ya samu rabo irin wanda ya kamata ya samu wal mu'ayinu li rushdihi kuma wannan ɗalibi shi ne ɗalibin da ainihin wato ya ga shiriya gaskiya da gaskiya والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أن الآلي سين مدين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته صحابته كما سين يكي كان شريعة صحابة ما أيكي رضي الله عنه الله ما أوكا كان سلسية آراء مستيردة jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kamar yadda ainihin muka ce za mu ainihin karatu kasar biyu ne kasance wannan kasar na farko ya cika insha Allahu ta'ala sai kuma mu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk